أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yanwa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 28 ga watan rabi'u sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1445 wanda ya daidai da 12 ko 12 ga watan 11 na shekara 2023 miladiya to alhamdulillah kamar yadda muka saba karatun wannan littafi na mai albarka littafi na risalatu abi zaid al-qirawani littafi na fikihun mu ta mazhaba imam malik bin anas Allah kara masa yarda muna cikin babin da yake bayani akan abin da ake aikatawa ga wanda ya zo gargara da kuma bayani akan wankan mamaci da likafaninsa da ɗaukansa da binne shi ga baki daya a yau shi da darasi na nawa 28 insha Allah yau shi ne darasinmu na 28 a cikin wannan kenan za mu tashi walayitu ba'ul mayitu bil majmara mana mun kana akan gabar cewa ba a wanke shahidi ma'anar shahidi wanda ya mutu a filin jihadi filin fama filin daga wanda ya je don ɗau kalmar Allah aka shi sha wannan gudu to ba a mishi wanka ba a mishi sallah haka ake binne shi da tufafinsa zai tashi a ran tashi kiyama da wannan alama ta jini da aka kashe shi saboda haka dan aljanna su wata martaba ce wata daraja ce ko da alal misali a filin fama ba da makami aka kashe shi ba alal misali da ko abun hawa doki ko wani abu zai taka shi ko ya kada shi ko ya kado shi in dai a wajen filin fama aka kashe shi to saboda haka wannan shahidi wanda ya mutu a filin fama ba a mishi wanka ba a mishi sallah saboda haka kuma haka ake ji abin da shi su kuma waɗannan wasu martaba ce ta musamman da Allah subhanahu wataala ya musu na gice shahada to yanzu mu tashi yanzu gabar gice wala yutba'ul mayyitu bi mujmari an gani ku ba su shari'a wala yutba'ul mayyitu bi mujmari saboda haka shari'a ta hana ba abin mamaci gawa da mujmarin mana da kututturan ice na wuta mana kututturan wuta kamar da al'adu wasu za a dauki kututturan wuta a bi mamaci da shi to saboda haka ba a yin haka shari'a ta hana saboda haka wal mashiyu amamal janazati afdal yin tafiya a gaban gawa ga mazaje mana waɗanda suke a ƙafa a masu tafiya suna gaba gawa na baya afdal haka shi yafi wannan shine tsarin dokan gawa ma'ana ana koya mana tsarin dokan gawa idan a kafa za a tafi za a dauke ta duka gabakin da za a ji a kafa to masu raka ta su suna gaba ita gawa ita ce a baya shine ce wal mashu amamal janazati afdal ma'ana a yi tafiya a bayan gawa a yi tafiya da gawa a bayan mutane idan a kafa ne wannan kuma shi yafi amma idan a abin hawa ne to su kuma abin hawan ake so ita gawa tana gaba abin hawan kuma suna baya ina fata fahimta kenan a rike waɗannan ƙa'ida inda kafa ne to gawa na baya masu rakata suna gaba amma in akan abin hawa ne to saboda haka ita ce gawar a gaba masu abin hawa kuma a baya sai su biyo ta wannan shine tsari dalilin farko hadisi ne daga ibn umar Allah kara masa yarda yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ababakar wa umar yamshuna amamal janaza amamal janaza ce naga da idona na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Umar da Abubakar da Umar ai an kare waɗannan uku da an mutu an kare gaba gida sunna ta kare yace to na ga suna tafiya a gaban gawa idan za a tafi to su ne a gaba gawar a baya kenan wannan shi yake nuna mana idan za a kai gawa da kafa to saboda haka ita take tsaya a baya saboda haka duk masu raka ta sai su yi gaba in kuma akan abun hawa ne to su kuma tsaya ita gawa a gaba abun hawan a baya shi ma hadisi ne da abu dawud da allah kara musu yadda ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa arrakibu yasiru ghalbal janaza mai abun hawa to shi a bayan gawar yake duk mai abun hawa to bayan gawa yake kenan in aka yi kashi biyu da 'yan kafa da 'yan abin hawa to kenan yanzu 'yan kafa su shiga gaba gawa ya ta biyo bayansu yanzu 'yan abin hawa kuma sai su yi kenan gawa tana tsakiya wanda shi ne karantarwa na shari'a haka ake kugan da ake ɗaukan gawa a tafi da ita kunga daga yau mun samu tsari mun samu karantawa mun samu ƙari na shari'a kenan inda muna tare da tudo ya abin yake to yanzu gashi yadda shari'a take wa yaji alal mayitu fi qabrihi ala shiqihi al-ayman to yanzu kuma idan an kai gawa yanzu mun ga kenan yanda za a raka an koya mana yadda ake rakira gawa kun ga shi kuma duk musulunci komai ya karantar da mu ke san Allah subhanahu wataala ta ma faradna fil kitabi min shay ce wallahi kun ga cikin alqur'ani ban bar komai ba hatta tsugunno bisa salon ga an karantar da mu ban daki yadda zaka shiga ban daki musulunci sai da ya karanta daga babu wani addini da yake da wannan tsarin ba musulunci ba ba a bar mu karazi ba ba bal arsala ilaina rasula Allah ya aika wannan manzo kuma ya karantar da mu to yanzu kuma idan an kai gawar wa yaj'al mayt fi qabri to ana sanya mamaci a cikin kabarin sa ala shiqqihil ayman ana kwantar da shi akan gefansa na dama gefe na dama kuma a miƙe hannuwayen ke ba wannan da hannayen can da waɗanda duka a miƙe a daidaita kan nashi saboda haka in ma har ana ganin kenan ma zai iwa gira ko da ramin an yi biyar ta yawa wanda kenan bai iya tsayawa to saboda haka sai a nemi ko a jingina shi da bangon ko kuma a nemi wani abu ko ɗan tubali ko wani dan dutse sai a jinga ko kuma ƙasa ma sai a tara ƙasa a zuba wadda za ta tankare shi kai ba wannan haka ake shi ne ma lace wa yun sabu alaihin labinu ana kafa masa tubali sai a sa tubali don kai faɗi in kuma an yi ramin daidai sai ganye shiga tsab to babu zancen bayan da zai faɗa can ko zai faɗa can amma kenan abinda ake sai a ajiye shi a kwantar da shi a gefensa na dama hannayensa a miƙe zuwat fuskarsa kuma tana kallon alkibla waya ƙulu hina izin a lokacin da aka sanya mamaci a cikin kabari wani kenan daga yau dukan mun zama malaman abu me ake yi sai ka ce a wannan lokacin Allahumma inna sahibina qad nazala bika wa khallafa ad-dunya wara'a zahrihi waftaqara ila ma 'indak Allahumma sabbit inda mas'alati mantiqahu wala tabtalihi fi qabrihi bima la taqata lahu bi wa alhiqhu bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan aka samu mace a cikin kabari to kuma haka ce Allahumma inna sahibina qad nazala bik ya Allah ga dan uwanmu abokinmu wanmu kananmu babanmu kakanmu duka da ɗayan cikin waɗannan ne qad nazala bik yau ya zama babanka gashi ya sauko a gare ka wa khallafa duniya wara azari ya Allah yau dan uwanmu gashi ya bar duniya shikenan yayi ban kwana da ita bai bai har abada tafiyar da ba a dawowa shine wa khallafa duniya wara azari ya bar duniya a bayan bayansa an kare shikenan ya mata adabo waftaqara ila ma indak yau Allah gashi ya zo yana bukatar abin da yake gurinka rahamarka jin kayanka tausayawarka gafararka tabbatarwa ita ce kawai ke bukata yau ita ta zaɓa motoci an bar su a gida gidaje biloli an bar su kaddarori an bari shaguna an bari gabaki ɗaya yanzu ya dawo ya zama talaka a gare ka da an bar su waɗancan yanzu ya rage nashi ya gina lahirar kafin ya ji ya mata gini ko bai mata ba in ya gina to fa ni'ima in bai gina ba to kuma wancan yanzu duk sun zarfin ba nashi ba waɗannan motoci masu tsada waɗannan gidaje-gidaje waɗannan kadarori waɗannan kaza duk gaba ki ba ɗaya nashi yanzu sun zama da magada sun zama da nasu ƙarshe a haka wannan ya samu wannan ya samu a haka kuma maƙiyin shi masu ya samu abokin adawarsa ba mamaki ma matar tashi ba ta tsohon budurwarsa ce sun yi saurataka da ita tana gama ta kaba sai ta nemo shi shikenan yanzu ya shiga daula makiyinka ya shiga cikin dukiyarka kai kuma ka tafi can inda kake bukata baka gina wajen ba shi sanya malam mai zuhudu Allah ƙara masa yarda yake a cikin wasu baitutun gajiya yake ta satamudi gaira ma'amudan faridan wa yahlu ba'la irsuka biturasi wa tansa na ahibbatu ba'da asharin yake wa qad sirna izaman balayati kuna da cikin zuhud yace dan uwa dan baka hankali ba kana nan kana tara duniya wane ne a yara mata kana nan baka yi abin kirki ba kai ba gina ma kanka lahira ba kana nan kana gina duniya kana nan kana tarawa kana kudindine ba zaka ba Allah ba da hannunka yace wallahi in baka hankali ba zaka tafi satamdi gaira mahamudan faridan zaka tafi a wofi ba mai yabanka saboda babu wanda ka taimaka ma babu wanda ya ji daɗinka faridan kuma kai kade kai kuma kanka baka ji kai kanka ba baka ji kana din dukiyar taka ba tunda yanzu gidan da kake ji ka ta kama ka gina to yanzu ka tafi ka bar shi shine Allah ki ta wa taraktum ma khawalnakum wara azruk kun bar abinda muka ba ku gashi na aban ka bar shi a duniya ba a doka a je gidan shi lahira wannan bilan taka ba zuwa da ita lahira amma da kai in ka so kuma kai da anan duniya zaka gina ma kanka bila a lahira kuma ka je ka shige ta shi ne ka je ka gina makaranta ka gina masallaci ka gina aikin alheri aikin da bayan allah sai ita ce sadakatun jariya wanda makarantar da ka gina kwasalin da ka gina wanda da kai ba wanda zai gada naka ne kai ka je ka tarda shi a can ka gina shi a duna kai ka gina ma kanka ba kuma wanda zai zo gadan maka wannan shi ne naka amma wancan da kake ciki kake jujuyawa na masu shi suna nan wasu mahar adda allah ma kake in ka takura su allah da suke kai baba gara a kara mushi bita sai gaba wa yazubullah saboda haka yau baka gina lahira ba ka dawo sai ya ce wafta kara inda ka yau ka dawo kuma talaka kana bukata abun Allah kai kuma gashi tan Allah ya baka zaka iya gina baka gina ba sai kai tarawa ko kai tarawa kake dan a fada zuwa ce ka masha Allah gidan Allah jiwani masha Allah wannan bila ta yi kai wannan mota duk garin nan babu ita in duk ka shiga ka amma kana faduwa shikenan ta zanta wasu da irin wannan mota ka bada Allah ka ba Allah ita to sai ka je ka tarda ta ba gara ba zago ka hau wata kalafiyayya amma nan kuma wasu sun su more maka ita shi san ya kamata mu yi ta tunani musamman ma ƴan uwa masu hali wallahi kana ta tarowa kana tara tara kake ana ci a ce dukiya ka kaza ne aikin banza ne asara ta kake kwaɗe kana tafiya shikenan komi ya koma nasu babu wani abu naka kuma ko da za su yi sadaka yanzu an suka gada suka yi sadaka tasu ce sai in sun zo sun allah sa mu tausayi suka suka ci to wannan mun gina mun ma baba saboda haka ya kamata ya umar mu dinga tuna kokarin tarawa muke ce yara ma kai ka manta kai da ka zo wa tara maka eh ba mamaki ba kai da ka fito ka daga daga cancan ka fito ka zo kuma Allah ya maka kai sai da kai faskare ma to Allah da ya baka ka fito dan bai faskare ko kuma dan manomi yanzu ya maida ka hamshaki yanzu kuma ƴaƴan naka sune kuma zai yi musu ba kake ta tunanin kai ka tara musu kai wa tara maka ka karanta da su tsoron Allah ka karanta da su ibadar Allah Allah yana nishe yake bada kuma shi zai ya muku Allah ya ba mu labarin a cikin surar kisar annan Musa da Hajar bawan Allah da ya mutu ya bar dukiyar ƴaƴansa marayu amma Allah ke kula da ita saboda mi yayi wa Allah aikin alheri Allah ya turo bayan Allah salihai wanda a duk duniya na wannan lokacin babu kamar su annabin Allah annabawan Allah suka zo suka tada ginin dukiyar su ga yaran ta bani kuma Allah ya ba mu me dalili ya ce wa kana abuhuma salih ta saboda babansu na kwarai in kana so Allah tsare maka dukiyarka ko ana ƴaƴanka zuriyarka ko baka nan zama na kwarai kuma su ma dora sa kan na kwarai ka kare ita ce license ita ce farmi ka ka kare komi in kai wannan ka bar wa Allah komi kuma Allah yana ne yana kinka yana ganin ka kuma zai kula maka da su kenan saboda haka ta hara musu dukiya wallahi ba shine ba zai tsira da ƴaƴanka daga talauci ba ko daga wahala nawa aka tara musu dukiyar yanzu dukiyar ta kare kuma suna na a cikin talaucin saboda ba su Allah ne ba a kai ne mai kashin arzikin kai Allah ya ba ba su ba gyara su zama na ƙwarar sai Allah ya ba su kuma sai kula maka da su an tara ma wasu dukiyoyi wanda baka tsammanin ta kare amma kuma ta kare kenan ƴan uwa mu yi kokari mu ma kan mu aikata aikin alheri mu gina ma kanmu lahira kada mu dinga gina duniya yanzu agalabiya mun da kada kan duwa gina duniya in shamta mai mai gidan da babu kamar shi to kai babu kamar shi sai kuma ka fada ka mutu ka tafi kamar shi amma baka yi shamta mai mai gidan da babu kamar shi ba a lahira to wannan shi da ake kanta da warka daga nan madan sai waftaqara ila ma indaka ya Allah yau ga shi ba wannan ya dawo talaka duk kudin ka ka dawo talaka yanzu kuma a lahira sai fa idan ka gina Allahumma sabbit inda mas'alatu mantiqahu ya Allah muna roƙonka Allah kai Allah Allah ka tabbatar masa da furinci a lokacin da za a yi mishi tambaya Allah ka bashi amsa amsa kwarai ka bashi ikon karbawa shine Allahumma sabbit inda mas'alatu mantiqahu Allah ka tabbatar da amsa ta kwarai a cikin bakinsa lokacin da mala'ikun nan suka zo za su mishi tambaya wala tabtalihi fi kabarihi bima la daqata lahu bihi ya Allah kada ka jarabe shi a cikin wannan kabari nashi da abinda abinda baya da iko amsa shi ko baya da iko akai Allah muna roƙonka wa alhiqu tawassali wa alhiquhu bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah kuma ka hada shi da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wannan ita ce addu'ar da ake lokacin da aka sa mamaci a cikin kabari kuma kun ga wannan karatu ne a cikin mazhabanmu ta Imam Maliki shin muna yin haka duka mu haka muke yi to amin kun ga dai abinda mazhabin ta malikiya take yanzu kuma haka muke yi duka da malaman namu da mu a gani karatu daban aiki daban wasu kuma ma ba su taba ji ba yau suka ji saboda mai ba ma karatu kuma gurin haimun shi dukkan kuma sai an kai mu amma kuma ba ma yi to kun ga abin da aka karantar da mu Allahumma inna sahibuna qad nazala bika wa khalaqa ad-dunya wara'a zahri وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند مسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم kun ji wannan to ga addu'ar da ake so a yi amma kaga sai muka kirkiro abin da babu shi a ce a doko helo a toba a yi wani kewaye a yi zane kaga dai duk kun ga dai har yanzu zan mun kusa karshen babu zan mu shi babu inda aka ce a doko helo kuma zamu je har ƙarshen babu ba za ku je inda aka ce kuma ayi ya amatan lahi ba ya amatan la idza sa'alaka malakani karimani duk babu abin ga abin da aka ce kun ga abin da aka ce mu yi daban abin da muke yi daban amma kuma yayin ta tukiya mazhaban malikiya mu malikawa ne to gashi malika ne ba ka ba amma mu je har ƙarshen babu mu gani zamu ga inda amatan lahi za ta fito da helo na gaba ya ce wa yi kurahun bina'u alal ƙuburi wata shi su ha an hana gini a kan ƙabari kunga duk abin da aka hana shi ne mu kuma ke an hana gina ƙabari a mazhaban malikiya to mu 'yan malikiya to ga malikawar wa yi kurahun bina'u alal ƙuburi an hana gina kewaye ƙabari a gina ƙabari da bulu wata jisinsu ha musamman ma kuma wa a shafe shi a sa siminti a shafe ma to ka ƙara laifi ta kai ma maliki a ina ka samu kun ga dai ga malaki ƙarshen maliki a dai risala mu yi gaban mu she askari hasu lawali da sani kun ga babu sai ma hani aka yi amma kun ga muna yi to ya kamata mu ji tsoron Allah mu aji wala yugassilul muslimu abahu kafiran gaba ta gaba bai halatta musulmi ya wanke babansa kafiri idan mutum baban shi kafiri ne ya mutu to ba kai ba shi babu zantar ga mishi wanka da alaka ku da shi musulunci daban ne wannan musuluncin ya raba mun karanta a babun baya aiko babu gado tsakanin musulmi da kafiri to ko ya mutu kuma babu zancen ma babanka wanka inda ma kafiri ne wala yudkhiluhu qabruhu kai ba ma wai mishi wanka ba kabari ma baka sa babanka inda kafiri kunshi illa an yakhafa an yadi'a sai fa idan mutum yana jin tsoron kadda baban ya walakanta gawar ta tozarta ta kumburata ta fashe ina ba ta fahimta to a nan sai shari'a ta baka dama ka ce fal yuwarihi ku diba wannan kalmar fal yuwarihi wannan kalma guda shine mishi karba a jika fal yuwarihi ya mishi karba a jika me karba a jika eh hausa ce karba a jika ya yi rami ya tona rami kawai inda ake rama tona rami a binne dabba shine ake tafal yuwari shine karba a jika kawai ya tona ya tona kawai jefa a binne babu zancen sutura babu zancen a yi kabari a yi shakku a sa kaice a sa katako ba duk babu kawai fal yuwari ya mishi karba a jika kawai ya tona rami kamar yadda in ragonka ya mutu sai ka tona ka zubi to haka zakai saboda ba musulmi bane ba ku diba matsayin martabar musulunci walladu ahabbu ila ahalil ilmi min ash-shakki to a wajen kabarin kashi biyu ne imma lahadu imma shakku lahadu ko shakku wanda suna da musulunci zo mana kabari kala ne to amma yake wallahadu ahabbu ila ahalil ilmi lahad shi yafi soyuwa zuwa ga malamai in ta san samu ne amma mutum lahadu shi yafi domin shi wannan lahadin shi ne aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama loto mina shak shi kuma shak shi kuma shi ne wanda ake biya shi lahad rami ake mai zurfi sai a yi loto ta gabas ɗin shi sai a sa gawa tana kallon al'ibla sai a sa birki aliki aliki to shi wannan lahadin yana da riba sosai na ɗaya dai shi aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu in aka ga dama a cikinsa sai a binne wajen mutum goma ana binne ana binne ana biya mana guri ne da yake ana iya economy zai in guri da sosai da shi kuna iya dogon rami ana iya dogon rami daga nan har zuwa can tun daga nan ƙasa ko sai a kurkure a sa wata gawar sai a sa birgi a rufe a rufe in aka rufe to sai a sa ƙasa a biri daidai limitin sai a yi sama kuma sai a sake kwarkwarewa kamar yadda ka san itashi itashi irin rigo mai itashi haka shi ma sai a sa wani shi ma aka binne aka rufe a haka a haka sai a sa mutum goma sai ana ayyar dogon rabi da za a sa mutum goma kaga ya fi economy kuma an gada ma kuma ana iya na mutum biyu na mutum uku duka kuma an gada ma za a iya na mutum daya ina ba ta fahimta to shi ne lahad shi kuma shak shi kuma an aka yi babbar rami a tsakiya sai a yi ɗiya ita kuma agalabi a ɗaki ɗaya ce ita kuma sai a sa mutum a tsakiya a sa itatuwa ga wajen masu sa itatuwa ko kasko barakan lafi wajen wasu kuma masu kasko kamar garin gusul kasko ake sa kuma a gusul ma an kai gaba su kuma akwai wanda suke itatuwa ake sa ganye ake sa ganyen ganyayyaki kawai ko dogon yaro a kakkarya ko sai a saka kagani mu kuma na kaga sai a sa itatuwa a sa tabarma in kai gaba kuma ba haka kasko suke sa kawai sai a sa kasa wasu kuma itatuwa ganyayyaki ne za a turo da wani a sa a sa a sa shi kenan to saboda haka yace wa huwa an yughfaru lil mayyit tahta jurfi to sai yake fassara mana me lahat sai yace wa huwa an yughfara lil mayyit shine amma mamaci rami tahta jurfi a karkashin ramin nan da aka gina fi kha'idi qiblatil qabri amma a bango na alqiblar kabar bangon alqibla na kabarin to shine ake lotiya ba ko ina ba kenan sai a diba lokacin da aka yi ramin to ina ne bangon alqiblarsa to bangon alƙibla shi ne ake ma lotoyi wa zalika iza kana turbatan sulbatan la ta tahayyal amma fa da sharadi sai fa idan ya kasance a inda ake lahad sai idan ƙasa ce mai tsauri sulba ƙasa mai tauri kenan la ta tahayyal ba mai yankewa ba ta faɗo yanzu na kaga kamar mu nan bangaren makamtan mu wani makamtan mu nan ai kaga ya shi ne bai yi wa yi shi in lokacin damana ne ba ba mu ake wani lokacin ba zau an bayan hankali ba sai gama ya yi ya rushe kaga wannan bai in shak bai in lahadi kai to dole sai shak shi ne ce la ta tahayyal ba ta rugushewa la ta kaɗe kuma ba ta yankewa wa kazalika fu'ila bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace to do abin da ya sanya haka aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma lahadi aka yi masa to saboda haka in gurin ku kasa mai tauri ce to ku yi lahad in ba mai tauri ce ba kuma sai ku yi shakka wanda ya samu kenan insha Allah to wannan shine karshen wannan babi da yake bayani akan abubuwan da ya kamata a yi wa wanda ya je gargada kun ji tun makwara tun da kai maka faro mutumin da ya zo gargada me ya kamata a yi masa sa'annan kuma wankan mamaci likafani daukan shi binnewa yanzu mun zo karshen binnewa to yanzu babi na gaba na'am ba ku sai to ai shine muka ce bari mu je karshe ko mu ci zance helo yanzu a wannan bugun babu zance helo ko kuma babu zance amatan lahi to yanzu bari mu je ga na gaba shi ma mu gani ko a cikin ko helo ya fito da amatan lahi babi na gaba ce fi salati alal jana'iz wa du'a ulil mayyit to yanzu dan da an binne kun ji kuma duk inda ake yi tun daga gargara muka dauko yanzu mun zo har karshen binnewa to yanzu kuma addu'a wannan babu shi kuma zai mana bayani sallah yaya ake wa mamaci sallah sa'annan kuma ya ake addu'a shine fi salati alal jana'iz yanda ake magawa sallah da kuma addu'a da ake wa mamaci والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس وإن شاء دعا بعد أربع ثم يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه وكف الإمام yace wata kabiru to za a fara bayani akan sallah ita dai sallar gawa yace wata kabiru ala janazati arba'u takbirati yin kabbara ga sallar gawa kabbara hudu ake yi kuma yarfa'u ya dai fi ulahunna ana daga hannu a kabbara farko kenan kabbara farko take daga hannu kenan sauran ba dagawa wa in rafa'a fi kulli takbirati fala ba'as amma idan mutum har ya daga to ba laifi ba ce sallaci bata ba ce ba tana nan amma ko abin da ake so kabbara farko ita take yin kabbara Allahu akbar kamar yadda ake yin kabbara idi ta farko ake daga hannu idan an daga hannu to sauran kuma fada ne ake ba daga hannu shi ne wayar fawo ya dai fil'ula ana daga hannu a raka farko ai a kabara farko to kuma kabara kudu ce amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ana musu har guda shida sahabin da ya je badar shi kabara shida ake masa sahabin da bai je badar ba to shi kuma sai a mishi biyar sauran bayi su kuma sai a musu hudu duka baki da kenan saboda haka za ku ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman duk wanda suka je badar in za a musu sallah kabara shi da ake musu wani ma har bakwai ana musu waɗannan wanda suka je badar amma waɗanda ba su je badar wasu kuma kabara biyar sauran ya ku bayi to ana bi hudu ne imu kwa wa in sha'a da aba da arba'in saboda haka idan mutum ya yi kabara hudun a yi kabara daya a yi addu'a a yi kabara ta biyu a yi addu'a a yi kabara ta uku a yi addu'a a yi kabara ta hudu a yi addu'a shi ne cewa in sha'a da aba da arba'in idan mutum ya ga dama a bayan kabara ta hudun yana yin addu'a in kuma bai ga dama ba yi salmi sai salamce ba laifi amma dai sai a yi kabara in ka yi kabara ta hudu kana yin addu'a in ka ga dama kuma ka ga dama kawai da ka kabarta sai ka salamce duk ba laifi shi ne cewa in sha a sallama ba da rabia idan mutum ya ga dama sai ya sallama bayan ta hudun makanahu a wannan gurin nashi kawai to kun ce da ake yin kabbarori idan aka yi kabbara ta farko shi ne godiya ake ga allah subhanahu wata'ala shi ne a karanta fatiha a karanta sura a yi kabbara ta biyu a yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yi wa mamaci addu'a a yi kabara ta uku saboda haka sai a yi makuma bayan Allah waɗanda suka halarta da sauran matutu a yi musu addu'a da duwaɗanda suke nan sai a yi musu addu'a to alhamdulillah to kun da ake kabara farko sai kana da fatiha da sura yayi gabara ta biyu a salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a amma mamace addu'a to anan ne sai a dage ai ta mushi addu'a gabara ta uku kuma ayi wa bayin Allah addu'a to ku da kuka zuwa da su wanda take nan gabaki da ayi musu addu'a insha Allah wa yaqiful imamu fi rajuli inda wasdihi idan yanzu kuma liman idan tsaya sallah idan namiji ne inda wasdi sai zawo tsakiyarsa tsakiyar namiji a nan yake tsayawa wa filmar ati inda man gibiha idan kuma mace ce ita kuma sai tsaya a kabaɗanta saboda haka idan ka zo katar da sallar gawa za ka bi ka samu lada to kuma an kana so ka bi sallar ai ana so ka mata addu'a to addu'ar ka sani mace ce ko ba mace ce ba nan mace ce ko namiji to in kayi karatun almajiri ne da ya zo ko liman zai kalla da ya ga liman daidan kafaɗar mamaci to ya san mace ce kawai da ya ga liman a tsakiyar mamaci to ya san wani kuka amfanin karatu ba sai ka tafiya wai mace ce kwanan wuce a'a ba ruwanka in dai ka yi karatu kawai kawai da yau da kawai liman zan kalla ya rawa take ko sai in liman a wajen gawa kana kallo ko ka san mace ce in aka faɗi ka gashi to in ka tashi ko sai ka dika ambatar namiji wannan mace ɗayan kuma ka gashi a tsakiya kawai sai ka ambace ta sai ka ambace namiji namiji ne zaka ma addu'a ba ruwanka ba sai ka san sunan shi ba dama kawai gawa ce dama da ka mutu ba an ba su alhaji wani sai ku ji a ce a mutu gawa a wanke gawa a yi wa sallah gawa ka kare sunan nan na alhaji ko yin laɓoyi duk ya kare gawa yanzu ka zama gawa Allah ka samu cika da imani ya Allah ka ba mu ikon gyara wanda fa abu ne da ke jiran mu amma kawai duniya na wannan bilise duk ya shagaltar da mu amin amin amin amin amin wanda shi da wannan addu'a ta da mai kyau ta haka ne والسلام من الصلاة على جنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم سلم تغاوى سلم غاوى تسليمة واحدة سلم غراد إيجي خفية أبوي للإمام غليما والمأموم دكما مأموم وانا شيري فهمت المذهب المالكية سلم عليها kuma a goye mamu da lima to anan ne zama dan gyara na wannan fahimta tana da rauni akan koyo to an ce ayi ta aboye liman yayi aboye to ya za a yi kuma yan ba su san an yi sallama amma halaccin yin sallama guda wannan ya halatta kana yin sallama guda agalabiya ma kuma wanda shi fi karfi ma a yi sallama guda ta sallar gawa kuna fahimta kuma in kai ta biyu yayi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah duka sallamomi da aka ga rawato a sallah duwa da kai tayi ina ba za banta amma ta sallama gudan nan kuma wanda mazhab maliya ta zo ita kuma ta fi karfi kenan kaga mutum ya sallama guda yayi in mutum ya sallama biyu kar ka zargi a ya halatta shi ma ina ba ta fahimta amma da zaka tabbata to wace ta fi karfi wace ta fi sai baka to yi sallama guda yi hujjar ta fi karfi amma wajen aboyan su kuma nan hujjar sun rauni gare ta bayyanawa ake mamu kwaji assalamu alaikum ina ba ta fahimta wanda shi ne adalci shi ne ta abin da aka zo daidai ga aito nan yana da rauni a nan ya yi daidai shi kenan ba wai abin cace ne ba ko faɗa ba da sauransu ba kowa yana faɗin ne iya gwarwar fahimta shi su a lokacin da wannan ya yi wannan bayanin ba maki wannan hadisi da muka samu shi a lokacin bai zo ba lokacin duniyar ba guri ɗaya take ba kafin hadisi guda ya zo maka sai kai wata guda kai tafiyar wata guda kana cin yaɗiya da wacece da shafar hada wannan don ka je ka samu haka waɗannan bayan allah na su imam bukari suka yawan nan tattara hadisai da shaki albadari da raƙumi amma yau kaga a duniya kawai a cikin ɗan salura ka dunkule duniyar gabaki daya to shi ne bambanci ba wai saɓani ne na san rai ba a kowane don ya more ma wannan ba a iya tsakaninsu da allah iya fahimta su da nasu nasu da samu a kai shi sun ya imam malik ya ce ko da bayan ransa irin haka zai faru a zawo nasi ni ga abin da na kawo hujja kansa kada mutum ya dogara ce dole ta akan nake a'a ya ce in dai nasi in dai hadisi ya zo ya tabbata an samu mazala ya ce to ku aji wannan magana ta ku dauki lamarin hadisi maganar mazala sallallahu alaihi wasallam ina fata fahimta to saboda haka nan batun sallama ta guda wajen sallar gawa shi ya fi inganci ko shi aka fi so ina ba ta banta amma ya halatta kai sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu ya halatta amma kuma amma da sace kafiyatan lil imam wal mamu to kuma sai mu ce to nan shi kuma yana da rauni wa bis salati ala al mayyit qiradun min al ajri to ku saurara yin wa mamaci sallah lada ne mai yawa ka santa ba ka santa ba inda ka gagawa inda har da halin tsaya ka yi sallar ka samu lada ƙiraɗi guda wa ƙiraɗin fi huduri da fanihi idan kuma har karka shi aka je aka binne shi ma kuma ka samu ƙiraɗi ɗaya kenazu kama sallah gawa ka gama gawa sallah ka raka ta kai ka kabari to kirani biyu gare ka yin sallah kirani daya rakiya kirani daya kenan yanzu ka dawo da kirani biyu to me kirani biyu malati wa zalika fi tamsili mislu jabal al-uhd sawaban ma'ana malume suna kwatanta abinda ake kwatanta shi daidai da dutsen uhud kiranin da yana daidai da girman uhud waɗanda suka je saudiya alhaji ka je ko to wanda ji aikun ga uhudu ko girman dutsen uhudun to kwatamcin wannan ladan shi ne in kana da biyu zaka samu shi ne cikin misali ana kwatamta shi da dutsen uhudu wa yuqalu fi du'ai ala albayt ghayr shay'in mahdud yace wajen addu'a yi wajen addu'ar mamaci ba a kayyade wata addu'a ba kawai dole sai ita ina fata fahimta amma dai malam zai kawo muku abin da dai iya fahimta ce amma shi ma kafin ya faɗa maka yace ba a kayyade ba a ce dole ba sai wannan duk abin da ya tabbata da rassi a shari'ance za a yi faɗa shi a sha'a mana mana za a iya nema ma mamaci gafar Allah da ramar Allah in ji ya tabbata to kai ba dole ba sai addu'a da nayi ita ce wacce zai ita ce wanda zai kawo addu'a daya ba yawa shi ne ce kun ga anan su ma maza malikiya sun bude ce ba a yakance ba inda an yakance ka ce to in baka yi ba to bata yi ba wa zalika kulluhu wasi'un yace to wannan a kowace addu'a da za a nema ma mamaci gafara inda ta tabbata a shirance babu wani nau'i na shirka ko wani nau'i na kafirci ko wani nau'i da bai dace ba na bida to saboda ka ya halatta amma wa min mustahsani ma qila fi zalika yace amma yana daga cikin abin da aka fi so domin lafizza ne addu'a ce wadda ke tatacciya duk abin da kake bukata ga mamacinka in kai wannan to ka faɗa ka roƙa masa ta ce to in son samu ne gashi yi kokari ka haddace wannan shi ne gashi ya ce wa zalika an yi kabbira su mai ulu lokacin da ka yi kabbara ta farko sai ka ce shi ne an yi kabbira sai mutum ya yi kabbara lokacin da ka yi kabbara sai ka ce alhamdulillahi lazi amata wa ahaya walhamdulillahi lazi yuhyi mauta lahul azmatu wal kibriya'u wal mulku والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئناك شفعاء له فشفئنا فيه فشفئنا فيه اللهم إنا نستخير بحبل جوارك له إنك ذو وباء وزمة اللهم قيه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارحمه وعف عنه وآفيه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الصوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزل به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند مسألة منطقه ولا تبتليه في كبره بما لا طاقة له به اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا ولا تفتنا بعده تقول هذا بإسر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا وهادرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومسوانا وللوالدين ولمن سبقنا بالإيمان ومن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من أحيته منا فأحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام الإسلام وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم wannan ita ce addu'a da malam ya tato ko da in ka wannan iya ba gashi a dunkule in ka haddace wannan to da kama mamaci ka gama komi eh? amina amina amina amina amina komi ta haɗu duk abin da ake bukata yana ciki ba an ce mutum ka karanta fatiha da sura da salatin annabuwa to duka ta haɗo a nan bayan mai fatiha yabo ga allah subhanahu wa ta'ala gashi inda lokaci sai mu fassara mashi kushi yadda addu'a take ciki ko akwai lokaci ko alhamdulillahi lazi amata wa ahya ma'ana ka ce godiya ta tabbata ga allah wanda yake kashewa yake rayawa walhamdulillahi lazi yuhyil mauta godiya ta tabbata ga Allah wanda yake raye matattu lahul azma girma na gare shi wal kibriya da daukaka wal mulku da mulki wal kudra da iko was sana'u da daukaka wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ne iko na bisa dukan komai ni kai anan ni muka yi anan yabo ga Allah subhanahu wataala shine dama alhamdulillah dama ta abin da ake so da kai kafin kai addu'a ka fara godiya ga Allah subhanahu wataala kai yabo ga Allah to duka waɗannan kalmomi da kai yabo ne ga ubangijinka na biyu sai kace kuma Allahumma salli ala Muhammad Allah kai tsira kai salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad absa alayin annabi Muhammad kama sallaita arhamta wa barakta ala Ibrahim kama yanda kai tsira kai salati kai rahama kai albarka ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim haka na absa alayin annabi Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid ga talikai ga baki da kai abun godiya ne abun girmamawa me muka yi anan salati ga annabi ka kai hamdala ga Allah kai godiya ga Allah kai yabo ga Allah kai girma ga jinjina ga Allah sannan kuma kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma sai ka ce Allahumma innahu abduka yanzu kuma ka dawo kuma yanzu wajen wa shi mamaci Allah wannan bawanka ne wabin abduka dan bawanka wabin ammatuka dan baiwanka an ta halaktahu kai ka halice shi wa an ta razaktahu kuma kai ka arzata shi wa an ta amattahu allah kai ka kashe shi wa an ta tuhi kuma kai ne zaka raya shi wa an ta alam bi sirrihi wa alaniyatihi allah kai ka bi mu kowa ka bi kowa sanin sirrinsa me yake aikata a boye da kuma me yake aikata a bayyane shi ina ka shafa a Allah ya Allah mun zo karɓar ceto ne ba babu tilas babu ranna ba shafi ina Allah ka babu cetonsa domin Allah ka ce zaka ba da ceton ka gaba manzan lazi ya shafa inda hu illa bi izini to ya Allah muna neman izinin naka ka yarda ina ba ta fahimta to kaga wannan in namiji ne kuma kaga yanzu wannan har yanzu gawacce ake yi wa in mace ce ce ba sai ka ce mi allahumma mai waka ce innahu abdika sai ka ce innaha amatika innaha amatika wa bintu abdika wa bintu amatika kenan bai waka ce yar bawanka yar bai waka an ta halakata ha Allah kai ka halice take ne sai ka koma haka ka dinga canza da mirin maimakon nan namiji sai koma na mace wa razaqta ha maimakon wa razaqta hu sai ka ce wa razaqta ha ina ba ta bin wa anta amattahu maimakon amattahu sai ka ce wa anta amattaha wa anta tuhi wa anta tuhiha wa anta a'lamu bi sirrihi wa alaniyatihi wa anta a'lam bi sirriha wa alaniyatiha Allahumma ji'ina ka shafa'a Allahu fa shafi'ina fihi ji'ina ka shafa'a laha fa shafi'ina fiha ina ba ta fahimta to canza addu'ar ita ce kenan da mirin ne za a canza ina ba ta fahimta to wannan har yanzu kenan mamacin ne ake ma addu'a kuma gashi sai ka ce Allahumma inna nastajiru bi habli jiwarika lahu ya Allah muna neman makwabtaka da igiyar makwabtakar kusancinka innaka zuwa fa'in wazimma domin Allah kai ma'abucin cika alkawali ne ba abincin cikawa ne alkawali Allahumma qihi min fitnatil qabri Allah ka kare wannan bawa naka daga azabar kabari domin azabar kabari tabbas sai manzon Allah ya tabbatar mana akwai ta duk wanda ya sa ka yi maka wani labari da sauro to ka sani ka fada azabar kabari akwai ta wa min azabin jahannam kuma Allah ka kare wannan bawa naka ko wannan baiwa taka daga azabar jahannam Allahumma ghafir lahu Allah ka gafarta mishi ko ka gafarta mata warhamhu Allah ka ji kansa ko Allah ka ji kanta wa'fu anhu Allah ka yafe masa Allah ka yafe mata wa'afihi Allah ka kare shi ka bashi lafiya mana ka kare shi daga dukkan wasu masifu wa akrim nuzlahu Allah ka karamta ka daraja wannan masauki nashi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa na kwarai ne bayan an mishi tambayoyi ya karba za a nuna mishi gidansa na wuta ga wuta tana ci balbalbal jahannama sai a canza kamar bidiyo sai a nuna mishi gidan aljanna ce to Allah ya canza maka wannan gida daman gida biyu ne to yanzu kai ka tsira yanzu ga gidanka na aljanna sai a nuna ma mutum gidan shi na aljanna Allah ka sa a nuna mana gidan mu aljanna kuma a lokacin sai a cika abu wani yau ta ma mutum kabarinsa a cika mishi kabarin da kore mana ni'ima a ce kai kwanciya kwanciyar ango da amarya a Allah ka tabbatar mana da haka Allah ka ba mu ikon aiki gore idan lalatacce ne shi kuma gidan aljanna ake fara nuna masa ya ji ni'imarta da kanshinta da komi to amma da yake kai ka zama lalatacce walakantacce ka ki sai ka saba wa Allah to ka ji inda ka zo sai a kauce gidan aljanna sai a nuna mishi gidan wuta kamar yadda ka saka ikiran azab ga haka za a nuna mishi a kabarin sai ta wancan gidan ya yi tsere maka yanzu kuma ga masaukin ka can shine kuma kake jira daga nan manzo Allah ya ce sai a sa kabari ya matse shi haƙarƙarin dama sai ya fito ta haƙarƙarin hagu wa iyazu billah Allah kare mu Allah kare mu to saboda haka shi yasa kace wa akrim nuzlahu ya Allah ka karma masaukin wannan bawa wa wasi mudkhalahu Allah ka yalwata masa mashiga wa gsilhu bil ma'i wa thalj wal bard ya Allah ka wanke wannan bawa naka da ruwa ruwan raba ruwan kankara ruwa na sanyi wa naqqihi min al khadaya Allah ka tsarkake shi daga dukkan wasu kurakura ka wanke daga wani datti da ya aikata duk wani sabo Allah ka yafe masa kama yi na kasawul abiyar minar daras kamar yadda kasan ake tsabtace riga mai datti faritas daga datti to ya allah ka wanke wannan bawa naka daga dattin da yake koma faritas wa abdulhu na khairan min darihi allah ka canza masa gida na lahira fiye da gidansa na duniya wa ahalan khairan min ahali allah ka canza masa iyalai fiye da iyalansa na nan duniya wa zaujan khairan min zauji ya Allah ka canza mata mata fiye da matansa na nan duniya anan amma wani bangaren malamai suka ce in mace aka zo ita mace ba a hin haka domin mi ita mata ta kware a nan duniya da miji na kware to za su hari a can lahira amin amin amin amin amin Allahumma in kana muhsinan Allah wannan bawa naka in mutum ne na kware mai kyautatawa ba zai fi ihsani Allah ƙara mushi kyautatawa akan kyautatawa ƙara mushi lada akan lada wa in kana musian ya Allah in kuma bawan naka ya kasance mummuna ne mai aikata sabo ne to fa tajawuz anhu ya Allah muna roƙon ka Allah ka yafe masa ba dan hali ba Allah ka yafe shi ne fa tajawuz anhu ka yafe masa Allahumma innahu qad nazala bika domin Allah ya buga shi ya kare duk dubara ta kare yana ji awai awai awai awai yana aikata shekartakarsa to yau yanzu gashi ya zo inda awai wai yake shi waye je gano to yau yanzu ya gano shi da qad nazala bika yau buga shi wa anta khairun min zulmihi to ya Allah kai ne mai fiyayya masauki Allah ka mishi masauki mai kyau faƙirun ila rahmatika mabukaci ne ga rahamaka wa an ta gani wa an azabi kai kuma ya Allah ka wadatu daga azaba shi in ka mishi azaba ma ya Allah mi zan kare shi Allah ya bai masa Allahumma sabbit indal mas'alati mantiqahu Allah ka tabbatar masa da amsa ta kwarai furici na kwarai a lokacin da ake mishi tambaya shine Allahumma sabbit indal mas'alati mantiqahu Allah ka tabbatar masa da amsa ta kwarai kaga ai Allah ne faɗa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya ko ba haka ba ba wai har da cewa ne ba da yawa sai mutum ya je kasuwa ya je ya so littafi ya wai iza wannan ne su na cewa iza matal abdu ita ina ina ji iza matal abdu je ba ko eh to din ka har da ce ma ka har da ce banza domin abin a hannun Allah ne in kai aikin na kware Allah ne zai baka damar shi ne Allah ce yusabbitu Allahu allazina amanu kawai aikin na kware shikenan ba ruwanka da hada ce ya iza mata lamu wala tabtalihi bi kabarihi Allah kada ka jabje shi a cikin kabarinsa bi ma la daqata lahu bihi da abinda baya da iko akai Allahumma la tuharrimna ajrahu Allah kada ka haramta mana ladansa wala taftina ba'da ya Allah mu kuma muka dawo mu da muka yi sauran kada ka fitine mu ka sanya mu canza ya Allah ka dawo mana mu akan addininka to mu tsaya kan wannan lokuta ko lokaci ga sai mu tashi kenan ta qulu haza bi isr kulli takbirati wannan addu'a mutum zai karanta ta a ƙarshen kowace kabar amin amin amin Allah ba mu amin amin amin insha Allah sai na sati mai zuwa sai a tashi akan wannan ba da fata mun kanta daidai Allah tara mu cikin ladan abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta gaba mai ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ta gaba mai ikon guje mata wasu subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh